أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعطيني أن أشكر نعمتك التي أنمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينشوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم
ولا ينبئك مثل خبير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana nuna mana buwayarsa da isansa da ƙarfin mulkinsa da cikakken hikimarsa da cikakken saninsa ga duk abin da ya halitta ba abin da yake buya masa ba abin da ya fi ƙarfinsa shi ne Allah toltilo wanda ya san komai mahalicin komai shi ne dau na akan halittunsa ba wani halitta da zai nuna masa gagara shi ne dau ɗinsu hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake nuna mana bugayensa kamar inda jiya muka kwana ayan da take ce mana wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بإذ- بإلمه وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير yana nuna mana wannan buwayansa cewa komai gashi na halice ku duba asalinku ƙasa don daga ƙasa muka halici babanku adam ku duka 'ya'yan adam ne adam kuma min turabin kamar inda manzo Allah ya ce kullukum min adama wa adamu min turab to hakan nan cewa daga ƙasa yankun ƙasa wani waje ya ce yanku a wani waje ƙasa ka a wani waje ya ce ƙasa mai taɓo ga shi nan dai duk kowane mutum za ka ga iri-iri wannan shi ne har za ka ga tsamin jikin mutum ma kashi-kashi ba kowa ba ne tsamin su ɗaya wani tsaminsa warin tabo-tabo yake yi wani warin gishiri-gishiri yake yi wani warin abu da haka wanda ba za ka wasafa ba kowane mutum da irin kasar da aka yi da shi wani kasar da aka yi da shi yana da ɗoyi sosai kamar salsal kamar salsal kasar salsal wanda kasar da aka yi da shi ya zama salsal irin taɓon na mai wari ka sa akwai yonin ka taka yana abin nan shi yasa wani waje zai ce alaka min min salsalin kal fakhar an yi ku a ƙasa mai yambu mai tabo kamar tukane kaga ƙasar da ake tukane da shi kana yana da yauki shi yasa zaka mutum kala kala wani a farin ƙasa kai shi zaka jikinsa fari wani an yi shi da bakin ƙasa zaka jikinsa baki wani an yi shi da mutane ne ga sunan iri-iri ruwan ɗaurawa sai ka yi tafiya za ka ga mutane iri-iri wani baki wani ruwan tarwada wani baki kiran wani baki mai duhu wani baki mai haske wani za ka ga don bakantakar nashi yana kore-kore haka za ka gani ha mutane iri-iri yanzu kamar afirka na mutane suna ganin wani duk bakaki a akwai a cikin wasu wankan tawada ne wani su kuma bakakin ne sosai kamar yanzu kaje kudancin sudan mutanen jankolo din nan za ka gan su bakakin kirin har kore-kore suke idan rana ta dake su don gashi kuma kai na nan ka tafi ba za ka iya rayuwa a wajen sosai ba saboda zafi yanzu kamar haka ka tafi kudancin sudan a ƙasar da ake cewa kudancin sudan wanda suka balle sabbi wajen allan nan 'yan ƙabilan dimka da jankolo zafin ranawar haka ya kai a wajensu 55 centigrade kaga nan yanzu 45 ma ya dame mu jiya da yau 45 ne amma duk ya biya dame mu to su za ka je ka tara 55 kusan duk shekara haka suke sai jin zafi ya wuce akan don suna karkashin equity line suna kan equity line ma'ana line da ya raba duniya biyu din nan rana tana tafiya daidai a kansu akwai tsabi sosai haka za ka je wani waje kamar yanzu kuwait in ka tafi war haka ka shiga uku amma sai dai kaga su da ya taimake su ba a ɗauke wuta da yake ba a ɗauke wuta kuma ko'ina akwai akwai a mai yake da suna tulun sanyi ɗin nan air condition a ko'ina akwai a motoci akwai a gidaje akwai a makarantu akwai a kasuwanni akwai a kantuna akwai ba inda za ka shiga ba ya ce amma zafi kwanan nan da aka yi musu wani irin zafi kun ga danjojin motar jajayen nan narkewa suka yi suna zubewa don tsananin zafi in ka sa takalma fyaɗe wannan takalbalwadi kwaki cewa silibas ɗin nan in ka taka kwalta ba za ka ɗaga ba in ka ɗaga shi kenan ta narki sai dai ka cire kafarka amma wannan ma ba su damu haka ba saboda ko'ina esi ko'ina esi da abin zabin yayyau aka kawo musu irin wata kula ɗin manya-manya har a titin kana tafiya an kunna yana hura mutane yana ɗan ba su sanyi to da Allah ya san ma ya sa ba zai kawo mana ba lillahi lazi wannan zafi ya ka ai mutuwa zamu a shekaru talatin da biyar ko wadda uku ne 90 1989 zuwa yau shekara nawa ha? akwai randa wani azumi na 89 a watan april ranar goma sha biyar a a garin nan mutum hamsin suka mutu ni ma kusan cikin su da zan shiga billahi lazi dan tsananin gajiya a ranan washe gari sunan dana na je kasuwa na ya cefa ne na zo kayayi na tafiya mota na kasa jan motar na fita na sau na kwanta a bakin deribe hospital din a can magariba ta same ni jafane yana cikin mota da hankali ban taba ga zafi a irin wannan ba shine shekaran da a sokoto aka yi shelan abar azumi kwana uku nan ma an ga mutu an yi fatawa su bar azumi don taurin kai suka kiyama suka yi ta mutuwa a bakin kasuwan nan da ido na ga mutum biyu sun mutu suna zaune suna sai da tumatari bayan Allah aha to kaji wani ce har aya wanda ma an bari to wannan zafi har ina to kaga yin wannan zafin in ya zo kasanmu nan a ce muna ciki a kai martabanku kai abin da ba za ku taɓa yi wa kenan ko kun kasa koyewa fa ba yi dindin huta huta ba kun kasa ku ba mutane alaji mai na dan wana ku dai ku tafi mu da ku kawai an ba haka ba huta wanda common chadi chadi nan chadi kamar suna providing na wuta ga jama'a su ha chadi fa chadi wallahi budget din su bai wuce balna sai ba kai yobe ba su kai balna ba amma sun yi providing wuta ga mutanen su giant of Africa, uh, big for nothing. sun kasa wuta ba wani ba biya za mu yi ba, ba kyauta ba, ba mu nema su ba da kyauta irin na su Libya irin su Qatar irin su Kuwait a bayan kyauta ɗin ba, a'a su kawo mun yarda unit ɗin naira 90 ɗin za mu biya ko ma 130 ne su kawo an kasa. a sola za a kafa muku a gas za a yi a kayan za a hada a kaza kaza an cire biliyon kaza don a hada wuta an cire kaza an cire kaza wane ne ya zo kuma kowa ya zo da shi yake mana kamfen za a yi muku providing din wuta za a kawo muku security za a kawo muku aikin yi kullum kuma muna rasa aikin yi duk wayan gari muna rasa aikin da zamu yi eh za a yi muku normal kowane duk kuma kullum muna rasa gonakinmu to dai Allah kai dai ka shiga ka zama mana waliyan wa nasira kawai da kai muka dogara ba mu dogara da kowa ba sai ta yi to domin haka Allah nan shi ne ya halice mu ba daga ƙasa daga nan muka koma nutfa ruwa mai yauƙi sun maja alakum azuwaje sannan sanya ku maza da mata wala wa ma Allah yana sane da kuma wa ma tahmilu min unsa wala tada duk abinda mace za ta dau cikin da ta dauka Allah yana sane ita ma lokacin da ta dauka bata san ta dau ciki ba amma Allah ya sani fagashaha walamma tagashaha hamalat hamlan khafifan famarrat kaga ita kanta bata san cewa ta dauki abin nan ba sai lokacin da ciki ya ɗan girma tukunna sai falon ma'askalat sai ta yi ɗan cikin ya fara canza ta alma'un nutubaɗi ya koma ma'un hamshaz ya shiga gurbataccen jikinta shi kenan za ta ga ne ga laulayi ga gajiya ga ciwon kai ga menene haka ne har ta zo ta sauki hamluha wa fisaluha 30 shahar wa hamluhu wa fisalu 30 shahar hakan naga ta nan ta dauke ka cikin wahala ta sauke a wahala kuma yi wahanan ala wahan bai wa Allah duk Allah yana sane da wannan wa ma tahmilu unsa wala tadau illa bi ilmi sai da ilmin Allah wa ma yu'ammaru a ciki akwai wanda yana shekaru ومنكم من يرد ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرزل الأمر لكي لا تعلموا من بعد علم شيئا منكم من يتوفى Allah ya san a cikin kwakwan da zai mutu wa mata gizul alham wa mata da akwai abin da zai yake saukewa akwai abin da take kullum ya karu har ciki ya girma wani kuma bari za ta yi wata cikin haibari take yi to Allah ya san da cewa wannan cikin ba zai zama mutum ba za a yi barinsa wannan cikin zai mutu ba zai fito da rai ba wannan cikin za a haifu yana fitowa duniya ya mutu wannan cikin zai fito ya yi shekaru ya mutu wannan cikin ya fito ya tsufa shi ma da kansa yana neman mutuwa tukun ya mutu duk Allah yana sanye da wannan wa ma yu'ammaru min mu'ammali wa la yunqasu min umrihi wanda za a ƙara da za a rage duk Allah ya sani wanda za a ƙara za a rage Allah ya sani kullum fi kitab duk ya rubuta a wajensa duk da annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa silatul arham yana ƙara shekaru in kana yi wa danginka alheri shekarunka zai ƙaru shi ne malamai suka ce to Allah gashi ya ce dukka an riga rubuta ajalin ya kuma wani hadisi kamar kishiyoyi da ayan ba kishiya ba ne malamai suka ce baki ai duk zaman duniya ne zaman kabari da zaman karkashin ƙasa a tudun ƙasa a doron ƙasa duka zaman duniya ne ba zaman lahira ba ne to in kana abin kirki sai a ɗauko da kaɗan daga cikin zamanka na kabari a zo a ƙara maka na duniya kaɗan don kana da amfani ga mutane kaga wanda baya da amfani ga mutane shi zai tafi da wuri eh don baya da amfani za ta bi da zai mutu in kaga mutum baya kirki kuma yayi dogon shekaru to istidlaj ake masa ana kale shi dan ya kara mugu ya kara mugu ya kara mugu gobe kiyama ya shiga wuta mai rarrajin tsiya to domin haka ku yi kirki ku ringa kirki ga da ƴan wanku da danginku to shine Allah yau kuma ya ci gaba da nuna mana buwayarsa yake cewa ma yastawil bahrani ba ku gani koguna guda biyu ba sa daidaituwa koguna guda biyu ba sa daidaituwa wani yadda koguna ne biyu da ba sa daidaituwa haza azbun furatun sa irin sharabu wannan gashi nan azbun mai ɗanɗano mai daɗi furatun ba dauda ga ta nan ba dauda mineral water za ka shi yana fitowa ko dutse ko a wani waje yana gudu ba dauda samsu sa'igun sharabu shansa kuma akwai daji sanyi za ka sha in ya fito ba za ka ji wani ɗarɗar ko wani tas-tas wani menene babu shi ɗaya kenan wa haza min hulujat wannan kuma gatanan gishiri ɗaci annaba don me don bata gudu a waje ɗaya take hanga mun kamar teku ƙasar ruwan teku bata gudu tare take katuwa ruwa kawai za ganta a waje ɗaya a tsaye sai dai yawan fada gurum gurum hon ba tafiya ba ne take shi yasa in ta taru ta taru take yin ɗaki take gishiri sosai yawan tsayewa a waje ɗaya ne yake kawo wannan to amma ruwa mai gudu shi ne yake da amfani ko mutum ma wanda baya haraka yana zaune zai yi tsami ƙato kawai yana nan zaune cututtuka iri-iri su hadu da shi kuma ba zai kuɗi ba amma kana halaka ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan ka fita za ka yi amfani amma ba halakan hauka ba ba a kullum kana tafiya gari wannan shirme ne mana kana halaka abubuwa ha ka sayar da wannan ka siya wannan ka tafi garin can ka san hakurin ba so ka zauna a gari daya lokaci da yawa a haka ma Allah ya ce kul siru fil ardi ke musu su ringa tafiye-tafiye wanda ba tafiye-tafiye bai san Allah ba yi kullum kana garin ku ba za ga wani yana ce wallahi ni ba inda ba na son bar mai duguri to kana nan ba ka so ka bar mai duguri kana nan jaki kawai don ba abin da ka sani ko nan da auno ka tafi mana ai za ka ga akwai ɗan bambanci ai a hanya za ka ga akwai bambanci za ka gani ko nan da aunin kawai ka tafi balle ka wuce kano ka tafi lagos a daga lagos ka wuce kotono daga kotono ka tafi lume daga lume ka wuce akara a daga akara ka wuce abijan daga abijan ka wuce morobia a daga morobia ka tafi kwanakiri daga kwanakiri ka wuce ka tafi banjul daga banjul ka tafi dakar a ai za ka ga abubuwa iri-iri in kuma kudu zaka kake so ka yi shiga teku ka tafi johannesburg a nan afirka ma ka tafi can ka tafi can shasa za ka ga wanda yana yawan yawo yana tafiya fi wayewa ya san zama da mutane ba wani abin da yake ba shi mamaki ko karatu kai ba ko malami ka zama in ba kauyen malami ne za ka shi yana gani abin da ya karanta na shi ne kawai ilimi za ka shi yana ta ihu na gani a hadisi na gani a hakiki magabata ba su faɗa ba wani magabacin magabaci na kasa ne kawai kasa wani littattafai gaban ka duk ba su wuce ɗari ba ka ce magabata ba su magabata nawa nawa magabata sun yi gaba sun yi gaba sun yi gaba sun tafi nawa me kuma an ce ma me magabacin ma baka san me yake nufi da magabata ba sai ka ce ai magabaci su ne malaman da suka wuce su waye to su nawa ne duk kasansu malaman musulunci dubunnan nan wallahi ƙaryanka a to kawai wani malamin da kayar da shi ya faɗi magana shi kenan shi ne gaskiya ai ba haka ba ne ai malami ah in ya faɗi maganan ba daidai ba ai ba daidai ba ne amma wannan ba zai zubar da mutuncinsa ba ai ɗan adam ne bai cika goma ba tara yake ai ba wanda suka cika goma sai annabawa don su ɗin in sun yi kuskure al'umma ce ga baki ɗaya za ta yi kuskure amma kai malamin kai kuskure ya yi malamin mabiyanka ne kawai za su bi kuskuren a cikin mabiyan ma an samu mai ganewa zai yarda da kai amma ba zai bi ka ba akan bisa kuskuren zai ce nan da malam gaskiya akwai labazoji na abin nan sosai ba za ka ce malam ya yi kuskure a nan ba za ka ce malam bai yi ƙoƙarin ya gano nan wajen ba sosai bai duba sosai bai nazari ba e za ce malami bai nazari ba ai sai na bai nazari ba nan din wannan kadiyan bai duba da kyau ba shi kenan ba sai kace ai shi jahili ne shi kaza ne ka taba ga jahili ya rubuta littafi eh ko jahili yana karanta ba ai kai ne jahilin kenan tunda baka san me jahiltaka da malantaka ba ko ba haka ba ko a mazabi ɗaya zuwa maza maliki za ka ga ibn qasim yana da nashi ra'ayi sahanun yana da nashi ra'ayi al-laqlaqi yana da nashi ra'ayi ko ba ka ba muhammad qadi qadi muhammad abdul wahab baghdadi yana da nashi ra'ayi qadi iyad yana da nashi ra'ayi ibn rushd yana da nashi ra'ayi duk wani malamai ne na malikiya kurtubi yana da nashi ra'ayi a mazhabi ɗaya kenan in ka tafi kowane mazhabai za ka samu haka to sai ka ce kai saboda kayan da ibn qasim kamar mutanen nan afirka ka san mu duk malikiya na ibn qasim muke yi shi haka za ka ga malaman mun nan wanda karatunsu bai wuce in ya yi girma ya zama sun karanta muktasar shi ɗin ma ba su fahimta ba Allah problem din su kasane ne a kasar nan da da harshen kanubu suke karatu tidikun yi to yara mutum kanubu yana jin kanubun ci ne yutu hangaye wata kanaye me ah yanzu ka kwana kana kanubanci na sani ya za ka karanta da ne da kanubanci yaren da ban iya ba ko ba haushe yanzu ba haushe mai duguri yadda ya samu ba haushen kebi ko sokoto a irin typical yan bungudu din nan yana masa hausa ai bai san ma me yake faɗa ba ko ba haka ba ga shi hausa ne yake amma ba zai san me yake faɗa ba saboda ba irin hausan da ya sani ba to haka ne malamai kowanne da fahimtarsa karka kushe wannan kuma karka je ka ce wai a'a malamin ka ba kuskure wallahi yana kuskure kowane malami nake ban cire maka kowa ba kowane malami yana kuskure kuma yana daidai in kaga kuskuren sa ka nemo masa gafara in yayi daidai ka bi shi kai masa addu'a Allah ya saka masa da alheri kawai amma ka ce wai kai malamin ka ba kuskure wa ga maka wa ga malamin ka ba kuskure inji waye manzo Allah yana cewa malamin ka yana kuskure kai kana karyata manzo Allah ne manzo Allah ya ce kullu ibnu adama khata malamin ka malaika ne ba malamin ba ibnu adama bane tunda manzo Allah ya ce kullu ibnu adama duk dan adam yana kuskure duk dan adam kai ka zo ka ce ba kuskure ai ana ana kuskure manzanni ne ba za kuskure saboda su wahayi yana gadin nan wahayi yana shiryar da su ba barin su su yi kuskure amma bacin su ai kowaye imam malik ya zuba ilimi ya zuba ilimi almajiransa suka suka bugu da ilimin da suka bugu suka bugu da ilimin sai suka ce kai imam akwai ko wanda zai bar magana ka ko a cikin maganganunka akwai na ɗauka akwai na bari kuwa ya ce akwai mana ya ce kowa ana ɗaukan maganarsa a bari sai wanda yake kwanci a kabarin nan shine manzo Allah shine kadai Allah yake wa ma atakum rasulu wa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu shi kuma yake akan sa fa iza amartukum bi shay'in fa atuminhu mastata'tu fa iza nahaitukum an shay'in fantahu an gane ko aha shi yasa lokacin da yake kar a rubuta hadisi sai an rubuta Qur'ani ana ta rubuta Qur'ani da da yayi nisa Qur'ani yawanci ya sauka sai yake musu kuntu nahaitukum an kitabati alhadith fal'ana faktubu sai Abdullahi ibn Amr ibn As sai yake masa ya Rasulullah anaktubu kullu ma samina annak fi halati alghadab wa rida mu rubuta duk abin da muka ji daga gare ka a halin fushi da nashawa yace wallahi la aqulu fi halatayn illa alhaq a duk hali guda biyu bazan fada ba sai gaskiya shine Allah ya tabbatar masa da wannan yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to domin haka kada mutane kuna jayayya akan ilimi duk saninka akwai wanda ya fi ka fauka kulli zai ilmin alim wannan karka hidaya an mutu ya ce malamin ka ya kuskure na ya zai yi jayis ya kuskure ya yi kuskure bari duba in ka duba ya kuskure ka mutu ka ce ya yi kuskure wani abu ne ko kai kanka ka yi kuskure aka ga maka kuskure ne wannan abin naka in kana tsoron Allah gobe ka fito ka ce ai kuskure ne sai na umar yake cewa sai na abu musa al-ashari ولا يغرنك قضاء قضيتها اليوم ثم اهتديت غدا الى احسن منها ان تتراجع yace kada kada yaudare ka hukuncin da kayanka yau idan gobe Allah ya shiryar da kai zuwa wani hukuncin da yafi wannan din daidaituwa ka dawo akan wanda daidai din karbu da najiya din a nan ne wannan wasiƙar sai na umar ɗin shi ne hek masu ke amfani da shi kun san hek ba? ha? ba san hek ba? ina za ku sani ba gida dawa kawai alƙalan duniya kotu na duniya yana hek to shi ne ake amfani da wannan leta shi ne appeal abinda ka yi yanka jiya in yau ka shiryu ka dawo to kaga shi yasa ko yanzu ka je kai afil ai ko da afil din sun mayar da karamin kot din za su su ce wannan hukuncin da kayan ka ka duba tukunna ka sake dawo kai to wannan shine wala yaghrannaka qada'an qadaita habil ams thumma ihtadaita ilayhi al-yawm anta taraja ita kada ya rude ka da shi ne Allah yake cewa wa min kullin dukkansu kuma wayannan kogi mai daɗin da mara daɗin duka kuna ci daga gare su ta kuluna lahman ariya nama fresh sabuwa sabuwar nama ga ta nan mai ba ba ta ɓaci ba ba ta komi ba wa takhrijuna hiliyatan talbisuna hakan nan kuna cire a cikin wayannan kogunan abun kawa hiliya lulu a cikin kogi ake cirewa murjan a cikin kogi ake cirewa wayansu a yanzu ka tafi kasashen indonesia da su burma da laos da thailand duk kogunansu yana cike da murjan za ka ganshi kamar ƙasan murjan ɗin kifi ne yana da rai yana yawo kamar kindil ƙasa akwai wani kifi in ka ganshi kamar ledan fiya wata ne ka jefa ruwa ana kira shi kindil yana yawo haka kamar leda ne fari sal kamar leda amma ka kuskura ka sa yatsan ka zai ta zai kama amma haka din yana tafiya kamar leda ne yana tafiya to shi wannan kullum yana mutuwa sau biyar kuma yana tashi ba ai dan adam ne kawai ya mutu ba ya tashi yi mana sauran ba matattu wani suke tashi yanzu kuna ganin fara waye fara kun san me fara ya ba ku sani ba fara dai wannan ƙwaron nan mai tafiya kifi ne kifi ne idan ta yi kwai a kan tudu ruwa jan ya bari idan zafi ya yi sai ta kanke shi fara idan kuma faran ta yi kwai ruwa ya hau kai sai ta kanke shi kifi shi yasa ba sa karewa duniya ne duk inda ka kama kifi yana karewa duk inda ka kama fara yana karewa ba ku ga dukansu karninsu ɗaya ba ha karninsu ɗaya ne to dukansu jara da kifi duk abu ɗaya ne hiliyatan kalba suna ha kuke sa kuna kawa da shi wata ralfulka za ka ga wayannan manya-manyan koguna suna ɗauke da manya-manyan jirage wata alfulk alfulk shi ne jirgi babba jirgin ruwayarin babban nan kun za ko wani jirgi na ruwa wanda yan ba saudi arabia ba ba wacce take da ita a duniya na ɗaukan mai tana ɗaukan gangan mai miliyon ɗaya miliyon ɗaya na gangan mai take ɗauka fegiyar girman gare ta amma wannan ma 'yan somaliya wata rana sai da suka kamata 'yan somaliya boko haram din nan shabab wanda yake kiransu shabab din nan kasa kwallo za su fada cikin jirgin kwale-kwale sai su shiga teku su bi manya-manyan jirage manyan nan ba su guri su je su kamo su su nuna musu bindiga sai su juya a galansu su je su kai wani lungu su ɓoye na saudiya na aka wata rana suka kama shi suka je suka ɓoye sai da aka ba su miliyan goma na dala suka bari watansa biyu a wajensu to fulukudin su ne wayannan manya-manya wanda suke ɗaukan tanatanai na na kaya ko kuma masu ɗaukan motocin nan sai kaji ka shiga za ka yi mamaki shi haka na ce ku yi tafiya ku tafi yanzu nan lagos ku tafi lagos tinkan island ko afafa wow ba za a hana ku ba ban san yanzu ba dakam in ka zo jirgi ya zo ya bude ku shiga ciki an da mana ku ga irin ikon Allah za ga motoci dubu shirin dubu talatin a cikin jirgi daya ana ta sauke ana jawo su wajen wata ba gama kiro su ba to ba kwanan kuna na mai duguri sai kogin gwangen ya zo ya tafi ta za ku san wani abu ha kuna nan kawai a kawai nan kawai ku tafi mana kar ku tafi nisa-nisa ɗin ku tafi nan kawai tinkar island ku tafi apapa ku tafi patakot ku je ku duba a ƙasar kuma kun siru bil arzi ku ga halittar Allah ku je ku ga dutsunan da Allah yake faɗa bidun wa humrun duk akwai su za gan su in ka tafi china akwai yin wannan dutsunan da allah faɗa cikin ƙulani don za ka same su dutse ne kware shar dutse ne jajir dutse ne bakikirin dutse ne farisal farisal kan wannan karkuje nisa ma kun tafi libya da ji zahir bakwai da shi suke gini haka za a ji a faso shi a ɗauko shi haka a bayan mota a to haka sai a sa inji sai fito da ita mol mol mol 6 inch da 9 inch a ɗauka jana gine da su aha duk akwai amma kuna zaune ko dutsen goza yana ji ba ku gani bayan sun yauci za ku san wani abu a yanzu kaji ko dutsen hambak daɗin nan ka hau ai za ka ga ikon Allah ka ga kai da kyarkan ya hawa ɗan goza ya zuwa guje zai hau sai ya bace maka sun tafi a to garinsu ne sun saba kai ko dan sahara da ba ku san komai ba hmm tastakhrijuna minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawazira ma'ana ganin idonka dan girman su shine ma'anar mawazira ga ta nan ka atuwa ta tafi ganin idonka dan ne ba wannan ba na da ne ba balle na yanzu wannan da da ake da katakon ma haka ba wanda Allah yake faɗa balle yanzu wanda ake yi wannan ba na zamani masu shegen girma da sunan wani jirgin alitsaya cikin ruwa yake ta tafiya tornado na yaƙi da sunan tura mene babu a duniya sai dai muka yi tafiya ba kuma kana so ka ga ikon Allah ka hau jirgin ruwa ka yi ɗan tafiya ka gani in kana jirgin sama ya baka ganin komi amma jirgin ruwa ka hau jirgin ruwa ka gani lokacin da muna libya aka yi sawa aka sawa libya sanshin amerika sun hana jirgi ya tashi kawai sauka libyan nan za mu je malta mu sauka mu hau jirgin ruwa zuwa tripoli ko bangazi ha a nan za ga ikon allah yau ɗan dare ya inga maka ji baka ganin kama jirgi da kake ganin sannan duk girmansa ruwa yana wasa da shi tangal-tangal da shi kamar abin nan ƙwariya ka jefa kan ruwa ya iska ya kura haka za gani jirgin ruwa yana tangal-tangal to amma shi dajinsa waje hudu ne can ƙasa yana da arha tsakiya mai kujera can ƙasa benci ne a samansa kujera ne a sama na uku akwai gadaje a masirara can kuma kololo sama dakuna ne kowa da ɗakinsa da gadaje masu kyau an kana kololo ba za ka ji duk wani tangal-tangal ba babu ba za ka ji kowai ba kamar kana zaune a nan yanzu na yana tangal-tangal masallacin nan to haka za ka ji in ka sauko ƙasan nan za ka ji kaɗan-kaɗan amma ka sauka can ƙasa in ba ka saba ba wajen ya aifan nas in ya ringa tangal damar sai amai za ka ta yi gadoyin kifi ƙarin kifin nan na ruwa duk yana wajen ga yana tangal dangal dangal dangal kai ƙoraki Allah ku samu kudin za ku yi tafiya Allah ya karku hau tangal-tangal kamar wanda ya hau luxurian bus ne ya yi ƙasar in kana so ka sha wahala ka hau luxurian boat ka zauna baya sai can baya ba za ka faɗi gaskiyanka in ya ringa ya shiga galan kamar layukan najeriya nan ya yi rob zai ku tafi can gau dawo ƙasa gau dawo ƙasa ka yi sauri ka samu tsakiya ba gaba ba baya ba inda ba tayoyin nan amma ka zo na kan tayoyi to Allah kiyaye wataral fulka fihi mawakhira litabtagu min fadli kuna shiganta kuna tafiya neman kudi kuna neman fadlan Allah a ciki wala allakum tashkuruna wannan ya kai ku ga godewa Allah mana na'am yuridu al-layla fi an-nahari wa yuridu an-nahara fi al-layli وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
Allah shi ne ba yulijin laila fin nahari wa yulijin nahara fin lail Allah shi ne mai ɗauko dare ya cusa shi cikin rana ya zamar da lokacin rana guntuwa kuma ya ɗauko rana ya cusa shi cikin dare ya dauko dare ya cusa shi cikin rana lok- kamar lokacin sanyi sai ka ga dare ya yi nisa ko ku ga yanzu a lokacin sanyi ai dare ta fi ni- ta fi tsawo a lokacin zafi kuma rana ta fi tsawo aha daga nan za a dauko a ƙara nan daga nan kuma a dauko a ƙara nan an gane ko wannan ba mai yi sai Allah hakan nan wasakharar shamsa wal qamara ya gudanar ya halici gashi nan ya sanya rana da wata kullu yajri ila li ajalin musamma kowanne yana tafiya gwargwadon abin da aka yinka masa na tafiya akwai inda ba sa haduwa kamar da ya faɗa cikin tsoron yasi لا شمس ينبغي لها ولا الليل وكل في فلك wannan kana so ka gani ka tafi Finland akwai wani gari Finch a kasar Finland zaka zaka gani wani dan karamin gari ne zaka rabin garin nan rana nan dare kullum haka fasa haɗuwa yanzu kamar a ce inda motar nan take rana ce kar munan ko cikin duhu take haka suna tafi la shamsu yan bagila wannan leno sabi kunna a Kenya ma akwai a Kenya shi ma akwai wani garin Mombasa a Kenya shi ma akwai shi na shi ɗin layi ne daidai na ikuti yanzu misali ka ajiye wannan abin ba ko ya fada nan ko ya fada nan ba shi ba zai fada kowane ba zai tsagam gashi dai ba da dindin zama amma ka ajiye a garin a wajen kuma ba duk garin ba ne akwai layi ne haka guda daya ka ajiye abin haka ba zai fada nan ba ba zai fada nan ba ba magnet a nan ba magnet a nan daidai suke a kenya amma ba sa za ka gaji haka zai sauran ta wannan duka ikon allah ne ilajin zalikumullahu rabbukum mai yin haka din nan ji allah ta umma ku sani ba ku sani zalikum wance nan ku mai yi muku wannan shine allahu rabbukum allah mai tsara muku abubuwa Allah da ya halice ku kuma ya tsara ku shine ma'anar rabbu din sai sai ya ce rabbul alamin mai tsara halittu lahul mulk gare shi kadai sarauta gare shi kadai karfi gare shi kadai izza gare shi kadai buwaya gare komai kwashe komna shi ne ba wani wanda yake da wani abu sai shi lahul mulk amma wallazi na ta duhuna min dunihi wanda kuke zuwa kuna fada musu kuna ɗaukansu ma majibantanku facen Allah koma ya zama abu ne mai motsi ko mara motsi shugaba ne ko ba shugaba ba kowaye ne shi to ku sani cewa ma yamlikuna min qitmir ba sa mallakar kitimir kun san kitimir? a idan ka bude dabino ƙwallonsa ɗin ba ko wani fari abu da yana lullube da shi wani abu mara amfani wanda za ka cire ka jefar ko ka jefar in ya saura a jikin dabino ma cire shi za ka jefar don ba za ka yi in kaci zai tsaya maka a ko an gane ko wani farin abu to shi ne katimir wani bakin Allah baya mallakan kowannan kowannan ba za su mallaka ba za ka ba kai saka ka ba mutum kowannan ba to mai amfani saka je kana bauta wani banzan abu ka dogara kansa shi da ba zai iya baka wannan dan lebe-leben abu mara amfanin ba naqir ba kun san naqir ba ya zo ba ƙulani? wala ya zulmuna na ƙira lau a inda kuma lalace inda kuma haza'inun lahi da za ku yi rowa ba za ku ba da ko naƙira ba wala yin tunan naƙira kun san naƙir shi ɗin kun sani ina wanda ya san naƙir naƙir shi ne tsuntsun wannan ɗe abin nan ɗin ɗan dabino nan ɗan dabino in ka cire a baya a tsakiyarsa ba wani kuri ba wani ɗan kuri eh to wannan kurin a tsakiya ba wani dugo kallo haka eh to shine naqir shine naqir shine Allah ya cikar ku ji tsoro wala yuzlimuna naqira ko wannan dugo ba zan cuce ka ba in ma shine kuka mallaka zan ba ku kan ba na bukata to sai mu tsaya nan ko don kuma na gaba ku ba da kudi din nan bari mu da haka tab billahi ladin irin wannan wazi ne ake yi a kasan nan kam sai ka mutu da yau ha
Allah shi ya fata mai
ha fata da yalwa kwa kuna aha Allah shi ya fata mai la yawa mai tambaya ne na cewa shin zai yi a mutumin da zai tafiya Ah.
zuwa damaturu zai yi ya bar azumi kuma zai yi kasaru eh in yana so ba na mata ya nisa na in zai tafi nishek
na na bin nishek shine ma- masafatul qasr na 60 67 kilo na a yamman nan za ka tafi binishek za ka yi barin azumi kuma kai kaso na In a kudu za ka tafi bama za ka yi barin sal- azumi kai kaso na a arewa za ka tafi gajiran za ka yi kaso za ka bari a gabaci za ka tafi mafa za ka yi na za a ba mafa a dikwa mafa din 40 wani abu kilomitar na
kasar washen masu na duk inda duk inda kasaro ya inganta barin azumi ma ya inganta na
Allah abinda Allah ya faɗa kenan ya zamu wa na Allah shi ya fata mai ah a mai tambaya yana cewa a yana neman bayani akan cewa a ce wai bai halitta ba a ba wa malamai zakka inji wa ai haƙƙin su ne ma ba wai kyautata musu akai ba ai haƙƙin su ne malamai Allah ya ce mutane takwas ba na kai riga su waye su waye inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha shine malamai ko kana so ko ba ko so ka san ban taba ga masu bakin ciki irin mutanen Borno waye a ko ina ana taimakon malamai banda Borno subhanallah dan tsananin sai su ce ai malamai kuma dinar masalan zan kajin su yan bakin ciki la ilaha illallah in ba a bablo ba ana kyashin malamai malami abin da yake muku nan yana fidda kai daga z- duhun duniya da duhun lahira ya nuna maka rayuwar duniya ya ku- kwaɗaita ka zuwa la- rayuwar lahira duk yana wannan wahala in ka mutu ya je ma sallah ya yi maka addu'a in ka yi aure ya zo yi maka addu'a ah? in efcc ya kama ka ya yi maka addu'a na
don allah wannan hakurin suna kyashin malamai ba san kuma kullum allah sai yana cika malamai a idonsu ba su da kudi amma ba sai suna ganin su da kudi na dama shi ne abin da ake nema yi na su kuma su kala talauci don don ba za su yi rowa akwai wanda ya dace a ba shi zakama irin malami Ah,
na a Allah shi ya kai bari gama ka ji sadaka sadaka ma sadaka da ka cire a wajen ilimi shi ya fi lada in ba ka ba baka- ka koma Kur'ani ka gani ha Allah ya ce masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim ka koma duk tafsirin da ka sani ana magana ne akan yada ilimi wa yake yada ilimi wa yake yada ilimi oh shi yasa ashe ba ku kawo komai din na na malish ka fito wannan a ita wannan tana tambaya ta ce mene da hukuncin namijin da baya yin adalci tsakanin matansa guda ta ce tana da miji amma mijin in yanzu zai ce ya an ce a yi adalci tsakanin sai ya raba shinkafa buhu kashi biyu ita tana da yara goma ita wanda tana da yara biyu to duk wani abu yanzu zai raba musu daidai shin hakan daidai ne
eh ba mu saboda mace ba tana da ƙarya kai mai hukunci hakan yana faruwa
abu da Tuk- to tukunyansu daban ne Yusuf ne.
a'a tukun ɗan tukunyansu daban ne bai yi adalci ba amma an tukunyansu ɗaya ne kawai for convenience nashi ne in yazo yana raba musu abincin amma tukunya ɗaya duk gidan suke ci ya raba musu daidai da mai talatin da mai uku duka a raba musu daidai ai abincin sun yi dukansu ne za su ci randa ita ma ta yi su duka za su ci dan da mai talatin din ba ta yi dukansu za su ci in tukunyan ba a raba ba amma an tukunya ya raba to a duba rayuka wannan tana da rai goma wannan tana da rai uku da ita hudu wannan goma da ita sha daya ba za su zama daya ba wannan tana da manya-manya wannan tana da ƙanana shi ma ba za su zama daya ba ai shi mene adalci al'adala ita'u kulli zai haƙƙin haƙƙa ka ba kowa haƙƙinsa shine adala ai ba musawad bane musawad daban al'adala kuma daban mutane yanzu da yawa suna zata al-musawad shine adala a ba shi bane al-musawad daban al'adala kuma daban al'adala ita'u kulli zai haƙƙin haƙƙa al-musawad ka rike su daidai in ka yi ba wannan kwana biyu ka ba wannan ba kwana biyu in ka yankowa wannan riga daya wannan ma riga daya wannan duka idan su din kansu mu'amala nasu ya zama daidai amma idan mu'amalansu ya fi ɗaya tana kyautata maka in ka ce ta yi ta yi in ka ce bari za ta bari wannan kuma ka ce ta yi ba ta yi bari ba ta bari to in ka ba su ka rike su daidai ka adalci ba ka adalci ba ka zalunci ita mai ta yi ɗin to dole ka kawo musu ka ce ga wannan turmi guda biyar ko e wance ga biyu naki wance ga biyu naki wance ga ɗayan nan na halinki Na'am.
in ita ta yi magana a ce mata ita maji alhalinki Na'am.
wannan ba- ba laifi ba ne Na'am. Ah, sai akwai da ya turo suna neman addu'a yaransu yau ya kai kwana biyu suna neman ba samu ba daga angon hausa ne suna neman addu'a kun sana kuma musulmai da kuma malam da sa su addu'a to Allah Allah ya bayyana musu sai kowane ya nuna su karanta walad- waladadnahu ila ummihi likai takarra ainaha na'am sai ta karanta wannan na'am Da- za ka mata dantan Allah ya na'am sun kai su uku su kai su hmm?
yaran sun kai su uku ko ma goma ne to na'am ba Allah ne zai zama na'am insha Allah akwai da ya turo shi yana neman addu'a Ah, ya ba da sadaka kai wannan
na'am wannan mutumin kirki ne Eh, addu'ar da zamu yi future Hassan Tunashi ne eh na'am eh Ne- eh ko naira hamsin ya yi wanda babu na'am ya mana ai mai baka hamsin gobe zai baka duk miliyan biyar na'am amma wanda yana da shi bai baka hamsin ba ko ka ba shi duniya nan ba zai baka koko ba ربنا لا تؤاخذنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا لأنك لك اللهم ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمتك وير- ينصر- وينصرك الله نصرا وينصرك الله
Amin.
وآمن.